babu sunanin muakkada babin sunnoni abin karfafawa a sallah wato a salloli akwai sallolin da suke sunna ne mai karfi akwai kuma salloli na nafila wa sunanin muakkada to arba'u sunnoni abin karfafawa a sallah sun hudu ne na farko dai alwitru akwai witiri sunna ne mai karfi wanda aulaha wannan shine mafi karfin a duk sallolin ka cire sallan farilla babu sallah wanda karfin ta kai sallan wuce wamin ha arfahu sannan wato aula agulaha ita ce ta farkon su wamin ha arfahu kuma ita ce mafi ɗaukaka daga sauran ainihin salloli na sunna din bira ka hatin jaran kuma ita wutiri raka ɗaya ne tak kuma jaran a bayyane ake karatunta waya karau fiya bi kulhuwallahu ahad zai karanta kulhuwallahu ahad a cikin wutiri wa taliya wa taliha da kuma abin da surori biyu da suke biye da ita yanzu misali mutum ya gama kulhuwa ha akwai sura biyu falaki da nasi ko to haka ake so yayi a cikin wutiri ya karanta kulhuwa sai ya karanta falaki ya karanta nasi waraka ta shafi haka nan raka biyu da ake na shafa'i ita kuma sharɗin sharaɗi ne kablahu ba ana kabla haka kafin wutiri ba a so mutum ya yi wutiri raka ɗaya ta ɗin dai ba lokaci ya ƙuri ba ne kafin ya yi wutirin ana so sai ya yi shafa'i raka biyu su kuma shafa'i bi sabbihin ala zai karanta sabbi isma rabbikal ala wa qul ya ayyuha da qul ya ayyuhal kafirun wannan kenan muftaru ba'da al-isha lil fajr lokacin muftari na sallan shafa'i da wutiri shine bayan an yi sallan isha har zuwa kafin alfijir ya hudo amma a nan ishan sai wanda lokacin ta yi amma misali ana ruwan sama ne aka yi magaruwa aka ce a hada da isha yanzu an hada da isha aka yi ba za a yi shafa'i da wutiri ba saboda ba lokacin ta bane larura ne yasa aka hada sai mutum ya bari sai lokacin ishin ya shigo sannan ya yi shafa'i da wutiri ba da wuni su bi wakatan dorni to bayan alfijir ya hudo harkan ai sallah asuba duk lokacin ta ne laruri in larura ya kama za ka iya yin shafa'i da wuturi kafin ai sallah asuba ko alfijir ya hudo wada'imun anu mutumin da ya yi bacci bai samu ya yi shafa'i da wuturi ba da saba'in lokacin da ya farka ya yi alwala zai iya raka bakwai kan rana ta hudo to ya sha'u zai yi shafa'in walwitira zai yi wutirin walfajira ya yi raka ta fijiri wasu ma ya yi sallah asuba duka yadda ti zai iya ko duka yutubu zai biyar da su mana raka bakwai za ta iya ɗaurin kan raka uku shafa'in da wutiri ta ɗauki raka biyu raka ta fijiri ta ɗauki raka biyu sallah asuba ka farka da safe baka yi shafa'i da wuturi ba baka yi rakatar fitiri ba kana so ka yi sallah asuba sai mu ce auna saura minti nawa a mintunan nan da ya rage za ka iya raka bakwai ɗaya zan iya sai mu ce ka yi shafa'i da wuturinka ka yi rakatar fitirinka sannan ka tashi ka yi sallah asuba kun gane wannan wal kamsi idan ko da ka auna raka biyar za ka iya yi wal arba'i ko raka hudu to yanzu anan fashfa wa autir kai shafa'i da wutirin sai kai sallar asuba kaga duka raka biyar zai iya dauka shafa'i da wutiri raka uku sannan raka biyu sallar asuba ko kabir salasi kaman ko idan ka auna ba zai wuce raka uku ba rana za ta hudu autir to anan ne za mu ce kai wutiri ita kadai raka daya sai kai sallar asuban ka dan ba za mu yadda lokacin asuba ya wuce dan aikata nafila ba fajiran akiri sai ka ce to ya zan yi da raka ta bijir sai muka ce ka jinkirta ta rana ta hudu kai wal isnataini ko wal isnataini abadan bisuwin waqdi ila zawali alfajira misal alfardi yace wal isnatayn in ku da kafarka kai alwala sai kaga ba zai wuce raka biyu ba rana za ta wuce to yanzu ba wani zance shi bai da wutiri ibda bi subin kafara da sallar asuba kawai ya za ka yi da rakatar bijiri yace waqdi karama alfajira rakatar bijirin ka ila zawali har zuwa kan rana ta yi dawa misal alfardi ko san ku jin farilla yanzu misali mutumin da ya tashi lokaci ya ƙure bai samu ya yi rakatar bijiri bai yi sallar asuba to yanzu rana ta hudo yana da damar rakatar bijirin shi tun daga nan kuma har zuwa kan azar duk yana da damar yayi wannan rakatar bijirin da ta tsaye ma saniyuwa sai sallar nafila mai daraja ta biyu al'idi sallar idi yana zama ainihin sunna mai karfi alar rijali akan maza min wakati yin nafli tun daga lokacin da ra'a nafila ta halatta yin zawali har zuwa lokacin zawal yanzu misali sallan idi lokacin ta yana farawa ne daga gudowar rana in dai rana ta gudo ta daga to lokacin ainihin sallar idi ne tun daga ran kuma har zuwa azhar shi yasa yanzu akwai kasashen da in ka je ma filin idin ko kuma inda ake sallar idin ba jama'a ɗaya bane suke yi kawai in kun zo kun taru kun taru kun taru wani ya zo sai ku ce bismillah mana jamu sai ya ja ku ya muku huduwa in kun watse wasu ma in sun zo sai su ja tun daga hudowar rana har zuwa ainihin lokacin azhar duk lokacin kin yawwa kuna iya yi da farko kuna iya yi a tsakiya kuna iya yi a ƙarshe duk lokacin da aka yi kwarai kuwa kamar munan da yake kasan musulunci ne za ga ana taruwa da sarkin gari da limami da waye abu ta aje a yi amma akwai kasashen da ba su damu da musulunci ba kamar irin kasashen da ainihin ba musulmi ba ne musulmin kasar masallacin za ka yi kawai ka ruwa ka ce bari mu jira wasu yan uwa su zo ana dan haɗuwa ya kuce da Allah bismillah wani ya ja mu ana jan kun kun gama kowa ya sallah ya tafi gida wasu ma in sun zo sai su taru su To hakan ba laifi bane saboda lokacin ta ne daga rana ta fito ta daga har zuwa kafin azhar duk lokaci ne na sallar yi. Haka nan ko a gari an yi jinkiri ba a yi kai sha ɗaya sha biyu duk za a iya yi ba matsala. Sallan idi mukabbiran sitta siwal iramiya ake sallan idi shi limami zai kabbara shida bayan kabbaran harama in ya zo ya shiga dama ba ta da ikama zai fara da kabbara Allahu Akbar sai a ce Allahu Akbar zai maimaita har sau shida bayan ya yi kabbara har ma shi ne na bakwai. Wasu jaddun bintimi bin kiyami haka nan a raka'a mai biye da na farko raka'a na biyu zai yi kabbara shida har da ainihin kabbara miƙewa ya tsaye. Idan ya miƙe ya tsaya ce Allahu Akbar sai maimaita kabbarorin na har sau biyar ya haɗa da ta miƙewa ta zama shida. Wa kabbarar mamumu in naƙasun sada in idan naƙasun tawaya sada ya ainihin waɗo ko kuma ya zo to kabbarar mamumu mamu zai kabbara idan ainihin aka tauye misali idan ka zo liman ya riga ya yi kabbarorin ya fara karatu to yanzu kai za ka ainihin yi kabbarorin kafin ka ci gaba da ainihin bin limanin wa in yazid imamu to idan liman ya rage shi ma mamu zai cika kuma mu zai masa ainihin zai kabbara misali liman ya ainihin rage kabbarorin an ce ya yi kabbara shida a raka'an farko duk da kabbara har ma ya zama bakwai a kabbara a raka'a na biyu ya yi kabbara shida ba to da ya yi kabbara ya yi kabbaran kana yi gawa da ya yi biyar sai ya tsaya to kai sai ka ciki shi ne wa kabbaran ba mu ba mu zai kabbaran in na kasun sada idan tauyewa ya tuzgo ya zamo liman ya rage to kai ba mu sai ka ciki wani ya zai imamu wala mita ba amma idan limamin ya kara nan ko ba za a bi ba ya yi kabbaran kuna yi kana irgawa kana irgawa ya yi shidan kawai sai ka ga ya kara da bakwai ya kara da takwas ya kara da tara sai ka yi shiru ba za ka bi shi ba wa mudrikul imami bil qira'a bil qira'ati wanda ya riski limamin idi yana cikin karatu kaga ya gama kabbarori to kabbara shi ma mun zai kabbarorin ma karfa ta abin da ya tsere mar min waqfati na tsayuwar liman din kaga ai ba lalle ne a fara sallar da kai ba ko ta yi ka zo an gama kabbarori an fara karatu to yanzu kai kabbara harama za ka yi wannan kabbarorin in a raka na biyu ne in kai kabbara sai kai kabbara biyar in a raka na farko ne in kai kabbara sai kai wayannan kabbarori guda shida wa kudubatai an salatin akira akira ya ce ka jinkirta kudubatai kuduban sallan idi an salatin daga sallan ma'ana in an zo sallan idi ba a fara kuduban sannan yi sallah kamar juma'a za a jinkirta kuduban sai an yi sallah wa bi imamin gairi haƙƙin kabira haka nan kai imamin idi in ka zo za ka yi huduba ka maimaita kabbarori fiye ma a cikin huduba biyun kowace huduba an ka tashi kan ka fara karatu huduban ka yi kabbarori Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar ka yi kabbarori sannan ka yi karatun huduba wa yusabu dibuwar wata zayyano an so sa turare an so yin ado ranar idi ranar sallah wal gusul an so mutum yayi wanka lakin sai dai ba da fajirin hasanu bayan an yi sallah asuba yayi wankan ya sa kayan shi da kyau ya sa turare ya je idi shi yafi akan wancin sallah asuba ya fito da wankan shi wa mashu an so mutum ya je idi da gaba karyawa abun hawa warrawahu min sabili an so in ya tafi ta hanya wal audu min ukura in zai dawo ya dawo ta hanya wa iyan laili kuma an so mutum ya raya daren idi da ibada wal fitira qaddimuhu bi idil fitri haka nan ka gabatar da cin abincin a karamar sallah ce an kai kwana 30 ko 29 ana azumi to ranar sallah ba a so ka je idi baka ci komai ba ana so sai ka ci abinci sannan ka ci wa kiril fitr bi yawmin nari idan kuma ranar babbar sallah ne ana so ka jinkirta cin abinci kar ka ci abinci sai ka je idi ka dawo tunda ai kullum ana cin abinci yau kadai kan kai hakuri sai an je idi an dawo sannan ka ci mukabbiran min zuri bin jari haka nan tun daga azhar din ranar layya za ka rika yin kabbara a bayyane isra furuji kamsatin wa ashari gurbin ainihin sallolin farilla goma sha biyar idan aka ce yau an yi sallar lahiya in an yi sallar azhar a masallaci ana so a yi kabbarori liman yi kabbarori ma mu suna amsawa tun daga nan har a samu sallah goma sha biyar kusan kwana uku kenan na hudu liman yana wannan kabbarorin ga yadda ake kabbarorin ya ce kabbir wa halli summa kabbir wa hamadi ka yi kabbaran ka ya yi lada sannan ka yi kabbaran ka ya hamdala shi ne Allahu Akbar Allahu Akbar la ilaha illallah Allahu Akbar Allahu Akbar falillahi alhamd ana so duk sallan da aka yi liman yi wannan kabbaran mamu su bi shi idan liman bai yi ba ma kai mamu kana da daman kai tunda ba wajibi bane wasu ne takbiran ya ce ka faɗi kabbarorin so biyu wa gaira hududi wanda ba kabbara ba kuma ka kadaita shi ne Allahu akbar Allahu akbar so biyu la ilaha illallah so daya Allahu akbar Allahu akbar so biyu falillahi alhamdu so daya summal kusuf sannan sai sallan kisfewan hasken rana ko wata raka'atani ana yin raka'a biyu ne inda na a wajenmu zid kulla raka'atin iyaman wanhina sai dai bambancin sallan kisfewan hasken rana da sauran salloli ita ruku'u biyu ake za ka ƙara ruku'u biyu da tsayuwa biyu a kowace raka idan aka ba za a yi sallan kisfewan hasken rana ya ƙumu bil bakarati liman in ya tsaya ya kama karatu sai ya karance suratul bakara gaba ɗaya wai hani kwarai kuwa wai hani dama ba sallan ainihin gajeriyu ba ne sallah ce ta karfafa wai hani idan ya sunkuya ya yi ruku kuma zai yi tasbihi kadara a gwargwadon suratul bakara gaba daya idan ya yi awa guda ne yana karanta suratul bakara in ya yi ruku ana so ya yi awa guda a ruku yana subhanar rabbiyal azim subhanar rabbiyal azim wasani idan ya dago kaga da mun ce tsayuwa biyu ne ba yanzu gashi ya yi ruku da farko wasani idan ya dago kuma a wannan tsayuwa na biyun bil imran sai karanta suratu ali imran gaba daya ita ma yarkau zai ruku nawa sai ya dade alkun kamar dade wanda yayi a wannan suratu ali imran din wasta jidatayya sujada guda biyu shi ma a dini za ka zo ya shi kan rukuni kamar rukuni idan ka yi sujadan shi ma za ka dade kana ainihin a tasbihi kamar da ka dade a rukuni wa raka'atul ukra raka'a ta biyun ita ma aladar manhadi a bisa wannan mashaya a bisa wannan safar za ka yi ta misali in kai raka'a na farko ruku biyu tsayuwa biyu ka karanta bakara a tsayuwa na farko ali imran a tsayuwa na biyu sannan ka zo raka'a na biyu kuma sai ka karanta suratul nisa'i a tsayuwa na farko suratul ma'ida a tsayuwa na biyu kuma kowace rukun ta za ka dade kamar raka'a to shi ne yake babin kiyamaya a tsayuwar raka na biyun za a karanta a nisa'ul ma'ida suratul nisa'i da suratul ma'ida kuma wal hamdu bi kulli ruku'in za'ida a kowane ruku'u idan ka dago sai ka karanta fatiha sannan kai wa'annan ainihin karatuttuka warrabu lil qiyam wal jazati amma wajen dagowa daga wannan fito dagowa lil qiyam domin miƙewa mutum ya tsaya wal jalasati da kuma zaman da mutum zai yi a tsakanin ainihin sujada wannan duka kasa'iri salati bil hayati kamar sauran salloli ne a sifofin sallah to wannan sallah mai tsayi wato jirakun raka'atu ana riskar raka'an wannan sallan bin ruku'in sani da ruku'un ta na farko a da ruku'un raka'a na biyu misulul awwalin maudu'i wajen kwace raka'a na farko a azawa misali kai ba ka da ƙarfi da za ka iya wannan tsayuwa da ruku da ɗagowa amma kuma kana da kwaɗayin lada ga shi abin nan ba mamaki ya taubara yanzu misali a cikin akwai mai shekara 60 amma ba mamaki bai wuce so ɗaya ko so biyu ya ga an yi an kama rana ba ko a ce rana ta yi kusufi ai abu ne wanda yake da tarihi to yau sai gashi ya faru kuma gashi nan gwani ya ce za a zo a yi sallah a masallaci an yi shaida har ma ya gaya muku to ga yadda sallar take ba sallar wasa ba ce kowa ya je gama shirinsa masu damara sun yi masu waye duk an zo an gama kai da kani ka san Allah ya sani ba za ka iya ba kuma kai a ce an yi wannan aikin ladan da sai mai yawan rai kaga ka bari ya wuce ka ba zai yiwu ba ya za ka yi za ka iya riskanta a ruku'u na biyu na raka'a na biyu ka je ka yi harkokin ka ki raka'a na farkon lafiya raka na biyu ma a yi tsayuwa na farkon a yi suratun nisa'in a ɗago ɗin a sake komawa a yi suratun ma'idan a gama a yi ruku'un a ruku'un ma an ce za a daɗe karkabi sai ka ga can lokacin da an kusa ɗagowa ga kabara ka na ka shiga duk mutumin da ya samu liman a ruku'u ai ya samu sallah yawwa shine ya ce ya ce wa wakatuwa lokacinta kal'idi kamar lokacin sallar idi ne na rana ta huko ta daga makaratira makaji wani kalubalen karatun a koyi za a yi kaga za a ta gengedi da ma karatun a ne ya ga makaranta za su rika jin karatu suna jin daɗi to karatun a koyi dama mun ce a jin nabulan rana a koyi ake yi saboda haka liman a koyi zai yi amma sai dai dama an ce wasirul mamumi ba su ne imami ba kai ma mamun ka iya bakaranka sai kai kai to a nan malamai suka ce idan kuma garin ba makaranci ba shi kenan sai su zauna ba su yi ba sai aka ce ba za su zauna ba su yi ba akwai mafita ya za a yi sai aka ce idan aka zo sallar haraka na farko sai a karanta kulkuwa ɗari biyu da tamanin haraka na biyu sai a karanta kulkuwa ɗari biyu da sittin a raka na uku sai a karanta kulhuwa ɗari biyu da arba'in a raka na hudu sai a karanta kulhuwa ɗari biyu da ishirin in ka haɗa ya zama kulhuwa duhu shi kenan kaga kuma kun samu cikakken falala ya ce la kudu ya ba hudu ba cikin ta walakin zajira sai dai liman zai tsawatar da mutane zai wa mutane wani وتلزم المقيم والمسافر وكل ذي بادية وحاجرة يشي يتبون سلن كسي ورانا تلزم تالن إن شاء المقيم مزون غري والمسافر هذا متبي وكان كان تبياني rana ta kama ta kiske aka ce za a yi sallah to ta rubuce ka lalle ka zo a yi da kai dan da yi ranar ta haska ba ta bambance dan gari da matafi wa kullu zibadi yace kai dukkan dan kauye ko da a kauyen ku duka biyar ne ya lizince ku yi sallar wa hajira da dan birni bata bata bani ware kowa ba da ba kauye da dan birni da matafi da mazaunin gari gaba ɗaya kowa wannan sallar da lokacin da ya ana so yi ta. Rabi'u sai mai daraja ta hudu istisqa'u na sallar roƙon ruwanmu ka shafi'i ana sallar roƙon ruwa ne kaman da yadda ka san nafila raka biyu kuma ana ne me yasa ake roƙon ruwa yake da shurbi dan a samu ruwan sha yanzu misali ruwan sha ya yanke da damuna an rasa ruwa ana iya fita roƙon ruwa dan Allah ya kawo mu samu ruwan sha wal mutaji ko kuma mabukaci ana bukatar ruwa audin zar'i ko kuma ainihin amfanin gona amfanin gona fara lalacewa don ba ruwa duk ana iya fita roƙon ruwa don wannan kal idi fi lokaci ita ma lokacin da kamar lokacin idi ne ala kulli wara ita ma tana ainihin zama sunna akan dukkan talikai gaba daya ba wani talikin da baya bukatar ruwa ba wani talikin da ruwan sama ya sauko za a ce banda shi saboda haka an zo roƙon ruwa ana so dukkan talikai a fita kuma ita roƙon ruwa an ce ba a wa an ce ba a ware kafirai ma in ana tare da su sai dai kawai ba a haɗa guri da su yanzu misali an sa ranar roƙon ruwa sarki ya ce gari gaba ɗaya a fita ranar asabar to yanzu ba zai ba ce to su kuma arna a ba su ranar lahadi ba za mu ware ba ran asabar din nan a ranar za mu fita da su gaba ɗaya in an fita su su ware can gefen su yi ihun su mun ware mai sallar mu saboda idan muka ce za a ware mu mun ɗauki asabar su sun ɗauki lahadi Allah kuma ya alƙawarin ruwa ran litinin nawa aka karba za a ce su ya sun ce sun gama aikin su aka ma mu muna fita ba shagari sai ruwa ya zo ba ga an samu matsala mai karamin imani sai ba da tunani saboda kar a ware rana kawai in an je a ware guri ba zai yi ma da su suna ihu muna sallah ba amma kuma ba za a ware musu rana ba lokaci ɗaya za a fita tunda dukkan mu bayan Allah ne idan Allah ya kawo dukkan mu zai amfani mu farkudu ba ta yi biyu ma ba biri sannan idan ka zo sallan an yi roƙon ruwa za ka yi kudu ba biyu a ciki sannan a kudu ba biyun za ka yi waita istighfar warud da mazlamatan idan za a je roƙon ruwa kafin a fita ana so a maida zalunci zalunci na kusa sarki da imamun gari za su tara mutane a yi wa'azi a ce don Allah in akwai wani wanda ya san ya cuci wani ɗan uwan shi wanda yake da wani haƙƙi a kan shi da Allah ko ya ne da ainihin cuce-cucen saboda ba mamaki wannan zalunci zalunci sun su tara mu. Watum ijaba sannan ka tuba ijaban a matsayin wajibi jama'a gaba ɗaya kowa ya tuba saboda ba mamaki yawan zunubin mu ne ya sa har muka rasa ruwa sai a taru a tuba kuma duk wanda ya san ana bin shi wani haƙƙi ne. Sannan watum salasa ka yi azumin kwana uku ana so kan abta roƙon ruwa a yi azumin kwana uku na fita kafin abta roƙon ruwan istibaba ma wannan fa duk ba wajibi wani mustahabi. Wani rida ba da faraji haƙuri hakanan idan aka zo roƙon ruwa bayan an gama sallar roƙon ruwan liman ya gama huduba ana so in yana da mayafi ya juya mayafin mola tunakis karka sun juyar da mayafi yadda ake juyar da mayafin gefen dama ya dawo hagu gefen hagu ya dawo dama amma ba za ka dago ƙasa ya dawo sama sama ya dawo ƙasa ba saboda hikiman da yake cikin juya mayafi kamar ainihin fata ne ya Allah gashi mun zo mun yi sallah mun roƙe ka wannan lokacin da muke cikin kunci din nan yadda muka juya mayafin nan namu ya Allah ka juya kuncin nan ya zama yamma kaga akwai ma'ana amma idan kuka ɗaga sama ka ɗago mayafin ka ta ƙasa ka kibo shi sama ka gabatanka ya Allah wa'annan shugabannin nan namu Allah dukkan rikitar da su ka wulaƙanta su wa'annan 'yan iskan ƙasƙantattu Allah ka ba su ainihin shugabanci kaga shi kenan ka rusa abu saboda haka ba a daga ƙasa ya je sama sai dai kawai ana juyawa ne gefen dama ya dawo hagu gefen hagu ya dawo dama wani wani sana ta fani kuma mata ma ba sa yi maza kawai aka ce su yi mata kan su juya komai kawai su zauna su saurara ya liman ya juya sai a yi addu'a